الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أحمده تعالى وأشكره وأتوب إلى الله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الموصوف بكونه من المؤمنين بالمؤمنين رحيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم اللهم صل عليه صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يقول المولى جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالتوبة ليست خاصة بالمذنب الجاني فحسب بل هي عامة في حق جميع المؤمنين الذين يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة عباد الله إن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن جعل باب التوبة مفتوحا للتائبين وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة إلى الله عز وجل فكر يا عبد الله لو أغلق الله عليك باب التوبة فإلى أين تحمل هذه الأثقال العظيمة من الخطايا وبأي باب تضع هذه الذنوب العظام وأمام أي باب تتضرأ طالبا المسامحة والغفران فها هو الباب مفتوح دائما وفي هذا الشهر خصوصا الذي تتقلص أيامه ولم يبق منه إلا أسبوع عن أبي هري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وشهر رمضان موسم عظيم للتوبة إلى الله والإنابة إليه فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير كما ذكر الشيخ الألباني في الجامع الصحيح أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين masoya kuma mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah bayan kuma salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankulanku baki ɗaya mu ɗunguma mu ji tsoron Allah mai girma mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya bayin Allah Allah maɗaukaki yana gaya mana a cikin littafin sababba mai girma kuma mai daraja wato alƙur'ani a suratun nur a aya ta talatin da ɗaya وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ku tuba zuwa ga Allah asalin tuba kalmar tuba ma'anarta shine komawa taba ma'ana ada wa raja'a mutum ya koma bayan ya fandare ya aikata abin da aka hana shi ya jawa kansa fushin Allah to ya bar wannan hanyar ya koma hanyar daidai ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah ya lullube masa wannan laifi kar a ambace shi gobe kiyama Allah madaukaki ya kira mu baki ɗaya cewa ku tuba ya ku muminai baki ɗayan ku ko kwa rabauta rabauta ita ce mutum ya ci nasara a duniya kuma ya ci nasara a lahira cin nasara a duniya shine samun dukkan alheri da kuma nisantar dukkan sharri to ka samu wannan a duniya ka samu wannan a lahira to ka zama cikin masu rabauta muna fata Allah sanya mu da ni da ku cikin masu rabauta Allah maɗaukaki har yanzu yana cewa ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gari tuba na ƙwarai tuban da babu kome a cikinsa idan kana laifuka ka tuba ka koma zuwa ga Allah kuma kada ka sake komawa zuwa ga wannan laifin tuba ba kawai ya shafi wanda ya yi laifi ba ne wanda ya yi zunubi ba shi kadai kawai ba a'a shi tuba a kowane lokaci mutum ya koma zuwa ga Allah ya zama ya risina ya karkata zuwa ga Allah yana neman shiri da Allah domin neman cin nasara din nan da Allah madaukaki ya ambata to ita kanta wannan manufa ce ko da baka laifi ballantana kuma ni da kai dukkanmu muna cikin masu laifi ya ku bayin Allah daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi mana mu a matsayinmu na bayinsa shine ya sanya ƙofar tuba a buɗe har abada ƙofar tuba a buɗe take don me domin ya sanya shi wata ƙofa ce da kamar ita ce safiya da tafiyar matafiyi daga nan take farawa kana so ka koma zuwa ga Allah to ka bar laifuffukanka ka koma zuwa ga Allah kofar da za ka fara fitowa ka fara wannan tafiya ita ce tuba ka bar zunubai ka bar duk abin da Allah baya so in aka ce Allah maɗaukaki ya haramta abu kaza to ka nisance shi in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abu kaza haramun ne to ka nisance shi ka daina shi har abada ba kai ba shi wannan shine babban abin da ake nema a tuba sannan kai nadama bayan ka bar aikin kuma kai niyyar ba za ka koma ba in yana da alaka da haƙƙin mutum ka mayar masa kayansa ya ku bayin Allah don Allah mu yi tunani baki ɗaya mu me muke tunani inda a ce Allah ya rufe ƙofar tuba gaba ɗaya a ce ka je ka kwankwasa ka kwankwasa ya Allah a gafarta mun a ce a'a an daina a ina za ka ajiye wannan zunuban da kullum kake loda su to ya bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu mausimin karɓar tuba wato kaka'ar karɓar tuba wannan wata na ramadan mai alfarma kuma mai daraja gashi ba abin da ya rage a cikinsa illa sati guda mako ɗaya me ka aikata ya kai bawan Allah na fatan Allah ya karɓi tubanka me ka aikata na ka shiga fadar Allah a yafe maka laifuffukanka a lullube su baki ɗaya gobe kiyama in an zo karanta ayyuka ba za a faɗe su ba kuma a yafe maka ka shiga aljanna kada ka bari wannan dama ta wuce a ce ba a yafe maka ba abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah maɗaukaki yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda mai laifin cikin yini ya tuba kamar yadda yake shimfiɗa ya miƙar da hannunsa cikin yini domin wanda ya yi laifi cikin dare ya ce ya Allah a yafe mini kuma a yafe masa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kullum a cikin shirin ka zo ka tuba yake mun yi zancen kissar bawan Allah nan kullum muna yawan nanata ta darasi ne babba a cikinta bawan Allah wanda a cikin tafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake bamu wannan labari yake cewa irin farin ciki da murnar da Allah yake idan bawansa ya tuba ya daina zunubi sai ya kwatanta shi da irin farin cikin da mutum zai yi yana tafiya a jeji a cikin sahara sai dabbar da guzurinsa yake kai sai ta ɓata raƙuminsa ya ɓata da abincinsa da komai yana kai bacci ya ɗauke shi bayan ya yi nema bai samu ba can yana cikin baccin farkawar da zai yana ɗaga ido sai ya ga raƙumin nan a tsaye a kansa ya duba ya ga abincin nan nasa yana nan ba abin da ya same shi murna da farin ciki ta sa sai ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta'a min shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki har ya kuskure to irin wannan farin cikin Allah baya rudewa Allah baya manta wani abu Allah baya kuskure to amma kwatanta girman farin cikin haka Allah yake farin ciki idan kai bawa da kake laifi ka tuba ka dawo zuwa wurinsa amma Allah baya kuskure baya manta wani abu baya gigicewa irin yadda dan adam nan ya gigice amma girman farin cikin zaka kalla yadda dan adam din nan ya farin ciki har ya rude to Allah madaukaki baya rudewa amma farin cikin haka yake in kai mai laifi ka tuba ya dan adam kai ko za a tambaye ka wanne irin mutum ne kai ana farin cikin ka zo ka tuba kai kuma baka shirin ma ka zo ka tuba kullum loda laifuka kake aikatawa abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito daga yamma ku ji duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito daga yamma rana tana fitowa ne da gabas ta fito daga gabas ta faɗi a yamma to amma daga cikin alamomin tashin alkiyama da za su auku a ƙarshen zamani lokacin da Allah maɗaukaki zai kawo duniya ƙarshe rayuwar ɗan adam da aljani ta ƙare a bayan ƙasa to Allah zai mai da rana maimakon ta fito ta gabas sai ta fito ta yamma to fitowarta ta yamman nan alama ce ta cewa an rufe ƙofar tuba amma kafin wannan lokaci duk laifin da kake daga kafirci zuwa ƙasa in dai ka tuba ka koma zuwa ga Allah to Allah zai karbi tubanka Allah zai yafe maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan tuba a cikin watan Ramadan Jabir bin Samura ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'ika Jibril ya zo mini sai yace ya Muhammad man adraka shahra Ramadan duk mutumin da ya riski watan Ramadana sannan ba a gafarta masa ba ya mutu ba a yafe masa laifuffukansa ba har aka shigar da shi wuta to wannan Allah ya nisanta shi ma'ana kamar a ce ya zama lalatacce ya yi hasara kamar a ce tsinanne har mala'ika jibril ya ce ka ƙul amin ka ce amin ya muhammad manzan Allah sallallahu ya ce amin cikin abubuwa guda uku da mun sha faɗarsu a irin wannan munasaba abu huraira har yanzu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hancin duk mutumin da ya shiga watan ramadana har watan ramadanan ya kare ba a yafe masa laifukansa ba to an dirmusa hancinsa a ƙasa ma'ana ya yi hasara ya taɓe ya lalace ya yan uwa musulmi watan ramadan wata ne mai alheri wata ne mai albarka wata ne mai falala kuma allah maɗaukaki ya yi alkawarin yafe mana zunubanmu a cikinsa don haka kar mu ɓata lokaci mu tashi mu nemi yafiyar Allah daga laifukan da hatta a Ramadan din ba mu ji kunyar aikata su ba ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana Abu Huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza jaa ramadan idan watan ramadan ya zo futtihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna wa ghulqat abwabun nar kofofin wuta kuma a garkame su a rufe su wa suffidat ash-shayatin sannan a daure shedanu a cikin sasari ya zama an daure su ba su da nishadi don haka ka yi ƙoƙari ya kai bawan Allah ka yi amfani da wannan dama wajen Allah maɗaukaki ya yafe maka zunubanka ya Allah muna roƙonka ka yafe mana zunubanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Abu Hurairah yake cewa na ji shi yana cewa wallahi na rantse da Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa yace la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marra yace wallahi a rana nakan tuba zuwa ga Allah in nemi gafarar zunubai zuwa gare shi a rana fiye da sau 70 fiye da sau 70 waye mai yi wanda baya laifi wanda ba shi da zunubi wanda Allah ya sanya shi ma'asumi amma baya barin istighfari baya barin tuba yana roƙon Allah maɗaukaki ya yafe masa ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana ya in uwa musulmi lura da cewa muna cikin kwanaki na ƙarshe na wannan wata mai albarka kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana ya sunnanta mana aikin itikafi a masallaci na ga ya kamata in ambata mana wasu daga cikin ladubba da ake buƙatar mai itikafi ya ladabtu da su a yayin zamansa a masallaci na farko ya kai bawan Allah wanda ya baro gidansa ya baro matarsa da 'ya'yansa ya zo masallaci domin ya itikafi ka sani cewa kana cikin halin bautar Allah bauta kuma tana da sharuɗa guda biyu da za a karɓa idan sun cika ita wannan bautar sharuɗan na farko shine mutum ya tsarkake niyyarsa ya zama don Allah ya yi ba ya shigo itikafi ba ne saboda a riƙa masa waya ya ce ina cikin itikafi har a ji labarin cewa aiwa na mai itikafi ne mai ibada ne in mutum ya yi wannan Allah ba zai karɓi aikinsa ba kuma sannan ya zama ya siffantu da yanayi da kuma yadda ake aikin itikafi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar abu na biyu ya kamata mai itikafi ya yi ƙoƙari matuƙa wajen tsayuwar dare musamman a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata na ramadan ya dage matuƙa wajen bauta wa Allah dama ce ka samu dama ce da za ka keɓe da ubangiji wani yana kasuwa wani yana ofishinsa wani yana laiburanci kai kuma ka ware ka zo wurin ubangiji awa ashirin da hudu a yini idan ba sallah ka taso ka shiga sahu ba ba ka magana da kowa sai ubangijinka duk laifukan da kai ka samu damar da za ka juye gaban ubangiji ya Allah nayi nayi nayi babu inda zan je a yafe min ya Allah sai gurinka gani a gabanka ya Allah ka yafe min duk wata bukatar ka ta duniya ka shimfiɗe ta a gaban ubangiji ka risina a gabansa ka yi kuka ka juye bukatunka ya Allah babu inda zan je a biya min waɗannan bukatu sai gare ka to ka samu wannan damar kar kai wasa ya zama cewa ka bar daman nan ta wuce in wannan kwanakin suka ƙare ba za su sake dawo ba sai kuma baɗi za ka sake ganin su abu na uku mai itikafi ya nesanci dukkan abin da bai shafe shi ba na maganganu da ayyuka duk abin da bai shafe shi ba to ba shi a ciki kar ya sa bakinsa a zancen da ba a yi masa ba kuma kada ya aikata aikin da baya cikin aikinsa na itikafi abu na hudu mai itikafi ya nisanci saban Allah da zunubai da dukkan laifuffuka sannan ya nisanci musu da jayayya da tattaunawa akan abubuwan da ba za su amfane shi wajen kyautata alaƙarsa da Allah ba ya nesanci giba kada ka baro kasuwa da majalisi ka daina giba a can kuma ka ɗauko giba ka kawo ta masallaci ana zaune a cikin masallaci kuma sannan ana yi da wane ana yi da wane ana yi da abokinka mai itikafi kana yi da liman da ladan kana yi da malam wane kana yi da malam wane kana yi da alhaji wane a unguwarku to ka ɓata lokacinka ka daina waɗannan al'amura hakanan an namimanci ka ɗauko zancen wani ka kawo kuma kana itikafi abu na biyar ya ɗauki shi mai itikafi ya ɗauki itikafin nan da yake a masallaci da- kada ya ɗauke ta a matsayin dama ce ta a haɗu da abokai a rika tattaunawa ko a rika a ɗauko wani mitin a kawo shi saboda kai ne shugaba ka ce wallahi ina gun itikafi don haka mitin ɗin na namu mu mu sa shi a masallaci a'a in kana itikafi ba zancen mitin sai ai haƙuri dama ce ka samu za ka gana da ubangiji sai a yafe maka wannan mitin a yi haƙuri tattaunawa akan lamarin duniya da zai kusantar da kai zuwa ga ubangiji ba hana shi akai ba amma kada a shagalta kada a shagalta da shi bal tattaunawar ma gaba ɗaya a barta mutum ya ware ya gana da ubangijinsa daga farkon shigowarsa har ƙarshe abu na shida mun kusa ƙarewa ya zama cewa mai itikafi ya nisanci wato kaiwa matuƙa wajen amfani da waya babu musifar da ta damu dan adam da take nesanta shi da ubangi daga ubangiji yanzu a zamanin da muke ciki wallahi irin wannan waya mutum yana gidan yana kasuwar yana ofishin gaba ɗaya ta kwace masa lokaci mutum nawa ne suke ba da haƙƙin aikinsu a ofis ya zama gaba ɗaya ayyukansu da suka je yi a ofis shi suke yi ba kula waya ba wani mafi yawan lokacinsa abin takaici shine ka ga mutum mai kula da marar lafiya amma waya ce a hannunsa ga rai an bashi ya kula da shi wani ran yana cikin tashin hankali da damuwa amma yana browsing hankalinsa yana kan wani abu ga ran dan adam wannan abun yana da hatsari ko mai aikin tsaro yana kula da wani wuri yana gadi amma waya yake kallo to ballantana wanda ya bar komai ya zo wurin ubangiji yana neman a yafe wa masa zunubansa to sai ya aje waya inda dama ya aje wadda za a yi browsing da ita ya batta a gida ya ɗauko ƙarama da zai waya a dafa kaza ga kuɗin cefane ga kaza wannan shine aikin da yake tsakaninsa da mutan gidansa in yana itikafi ya ku bayan Allah daga cikin abubuwan da mai itikafi ya kamata ya mai da hankali kada ya ɗauki itikafi dama ce kuma ya zo masallaci ya samu air condition a ta bacci ba bacci aka zo yi ba an zo ganawa da ubangiji ne an zo neman tuba an zo neman lahira an zo neman aljanna don haka duk abin da kake nema kuwa da gaske to za ka bar hutu ka kama shi ka duba masu neman duniya kwana nawa wani yake bai bacci ba saboda yana son ya samu duniya kai kuma ka zo neman aljanna kuma a ce ka mai da hankali bacci ne a gabanka sannan kada mai itikafi ya kai matuƙa wajen kintsa abinci da shirya abin da za a yi buɗe baki da sahur hassi yawa ya zama hankalinsa ma ya koma duniya da zancen kyale-kyale a kan abinci maimakon kusantar ubangiji abu kusan ƙarshe shine mai itikafi ya mai da hankali kan tsaftar masallaci da zaman lafiyar masallaci da kula da security duk wanda ya shigo ba a san shi ba ba a fahimci daga ina yake ba to a ɗau mataki a gaya wa masu kula da masallaci wane am- shi yasa a zamanin yanzu halin da muke ciki wajibi ne binciken duk mutumin da zai shigo masallaci ko domin itikafi a bincika kayansa a tabbatar da babu komai wannan haɗin kai wajibi ne shi ya bayar domin saboda amfaninsa ne in shi kalau yake wani ba kalau yake ba in shi bai zo da mummunan niyya ba akwai kila wanda ya zo da mummunan niyya to a bincika don a tabbatar da zaman lafiya kuma ya bada haɗin kai kada ya ce zai wani girman kai in an ce za a tame yiwu a masallacin ma sai an dame mu na'am masallaci gun jama'a ne kai ne ka zo in baka so sai ka koma dole dokar da take masallaci ya zama an yi aiki da ita tare da ladabtawa tare da kuma daɗin magana dole a faɗi abin da ke shine ka'ida abu na ƙarshe mai itikafi ya kula da haƙƙin 'yan uwansa musulmi wajen tofar da yawo wajen yawan tari wajen dukkan abin da zai musguna wa 'yan uwansa da suke matsa da juna to ya kiyaye duk abin da zai kuntata ma wani haka nisantar abubuwan da yake za su jawo wari a cikin masallaci ko dangane da jikinsa ko bakinsa ko 'yan uwansa ya zama cewa sun kyamace shi ba sa son su haɗa sahu da shi to duk waɗannan mutum ya yi ƙoƙari ya gyara ba cewa aka yi a zo a yi gayu ba amma dai a yi tsafta mun san ko akwai bambanci tsakanin tsafta da gayu ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga dukkan abin da zai cutar da mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقك الله كغافر تامن ذنوبنا Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tuba zuwa gare ka ya Allah da laifin da muka san mun yi da wanda ba mu san mun yi ba muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka tsallake mana Allah kuma ka lullube mana su Allah kai mana gafarar su gobe kiyama in an zo ba za a gansu a cikin littafin da aka rubuta ayyukan mu ba Allah ka sanya kyawawan ayyukan mu su kadai za mu gani gobe kiyama a cikin takardun mu Allah ka yafe mana a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su kuma sannan za su samu tuba daga gare ka Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka tsare mana wannan gari namu Allah ka tsare mana wannan jiha tamu duk wanda yake ƙoƙarin ya kawo mana damuwa da tashin hankali da kintsa wani abu da zai tada hankalin al'umma ya Allah muna roƙonka Allah ka tada hankalinsa Allah ka rikita shi Allah ka fidda shi daga wannan gari da wannan jiha da wannan ƙasa ta mu baki ɗaya Allah ka lalata maɓuɓɓugar da waɗannan abubuwa suke tasowa don su zo su cutar da mutane Allah ka taimaki shugabanninmu dukkan abin da ya fi ƙarfinsu ya Allah ka fi ƙarfinsa dukkan abin da zai tada hankalin mutane Allah ka ba su basira akan gano shi da ɗaukar mataki a kansa Allah ka yaye mana damuwa da tashin hankali Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su samu albarkar wannan wata su amfana da abin da ake samu na alheri a cikinsa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah